وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم الخميس شاشرة قوتا المحرم hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da uku ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da uku za mu shiga darasin fiƙihu na mazhabin malikiya a littafin muktasar khalil muna cikin ko muna irgo ire-iren wasu kalmomi wanda idan mutum ya faɗa ana ɗaukan su a matsayin shika in ba manta ba dama shi shika muka ce kalmomi shi ya kasu gida uku akwai sarihi akwai kinaya sarihi shine kalman da ya ƙunshi lafazin shika na sake ki ke sakakkiya ce shika ya tabbata a kanki da sauran dai duk kalman da ya ƙunshi shika to wannan shine sarihi kinaya kuma ya kasu kala biyu a kashi biyu akwai kinaya na zahiri akwai kinaya wanda yake ba na zahiri ba kinaya na zahiri kalma ne wanda bai ƙunshi lafazin shika ba amma daga an faɗa kawai wannan kalman shika ake nufi da shi wannan kinaya na zahiri kenan kinayan da ya zama mutamali kuma wanda ba na zahiri ba kalman da kowane irin kalma shi kinayan da ba na zahiri ba yana iya shiga kowane kalma duk wani kalman da mutum zai faɗa in ya faɗa yana iya wakiltan kinaya wanda ba na zahiri ba kinaya na baɗi ne to shi kinaya na zahiri ba ruwan shi da niyya kawai kalmar tana nufin shika ne shi ko kinayan da ba na zahiri ba shi kuma tsantsan niyyan ake kula ko cewa kai wance zo nan ko wance shiga gidan nan ko wance kamun ruwa in dai ka faɗa da niyyan shika to kaga yanzu a nan ba wai lafazin ba niyya to tun farko ba ku manta ba akwai kalmomin da muka faɗa muka ce duk mutumin da ya gaya wa matar shi ɗaya daga cikin kalmomin nan in ya faɗa mata kasan wajen faɗan ma wajen lafazin kada biyu ne in ma mutum ya faɗa ya faɗi adadi ko kuma kawai ya faɗa bai faɗi adadi ba mun gane in ya faɗa ya faɗi adadi zahiri kaga wannan babu tantama abin da ya faɗa da shi za a yi aiki na sake ki shika uku na sake ki shika biyu ko kuma na sake ki na sake ki na sake ki kaga wannan kalmar lafazin shi din ya tabbatar da adadi ko to akwai kuma lokacin da mutum zai faɗi shikan bai faɗi adadi ba a nan kuma sai mu koma wa niyya ko bai faɗi adadi da baki ba ya ce na sake ki amma a lokacin a zuciyar shi ya faɗa da niyan shika biyu ko shika uku to abin da ya niyan shi yake tabbata amma ya ce na sake ki bai ce ko ɗaya ko biyu ko uku ba kuma har a zuciyar shi bai ayyana adadi ba to wa'annan su ne ainihin guraren darasinmu akwai kalman da idan mutum ya gaya wa mace za mu ce wannan kalmar yana zaman shika ɗaya ne sai dai idan ya yi niyan sama da shika ɗaya ina tsamman mun karanta shi kalmar nan idan dai ya faɗa wa mace ko ya faɗa da niyan shika ɗaya yana zaman shika ɗaya ko kuma ya faɗa a lokacin da ya faɗa bai yi niyan adadi ba to duk yana na shika ɗaya sai idan ya faɗa mata a zuciyan shi yana niyan sama da shika ɗaya to yanzu abin da yake niyya shi zai tabbata akwai irin wannan kalmomin sannan muka zo kan kalman da idan mutum ya gaya wa mace wannan kalmar yana wakiltan shika uku ne ga wacce aka yi kwanan aure da ita wacce ba yi kwanan aure da ita ba kuma yana wakiltan shika uku sai dai in ya yi niyan ƙasa da shika uku a wacce bai kwanan aure da ita ba a wacce kwanan aure kan wannan ba ruwanmu da niyyarsa kawai yana faɗin wannan kalman shika uku ne ina jin shi ma mun faɗa sannan aka zo daki na gaba akwai kalman da idan mutum ya faɗa kawai yana zaman shika uku ne ko ya yi kwanan aure ko bai kwanan aure ba kawai tana nan a matsayin shika uku akwai kuma kalman da idan mutum ya faɗa za mu ce wannan kalmar ana duba niyyar shi a kwanan aure ko bai kwanan aure ba ana duba niyyar shi in yayi niyyar shika uku shika uku in yayi niyyar shika ɗaya shika ɗaya ba bambanci tsakanin wanda ya kwanan aure da wanda bai kwanan aure ba to haka ya daka haka ya kawo abin daki daki to shine a karatun mu na yau yace wasalasu shika uku shi yake tabbata fi battatin idan ya idan ya amfani da kalmar batti kamar misali mutum ya ce wa matarci na sake ki shika batti to yanzu wannan batti din ma'anan shi shika uku ne wahabluki ala garibiki haka ne ba amma ban koma ba ba kuwa eh wasalasu illa an yakuna aqalla illa an yamiya aqalla yawa to ga wani kalma ko kuma wasu kalmomi wayanda in mutum ya faɗa kar ku manta a baya a kowanne muka kawo muka ce in ya faɗa shika ɗaya ne sai dai in yana niyyar sama da shika ɗaya ko biyu ko uku wannan kalman in dai ya faɗa mutlakan in dai ya faɗa bai ƙayyade adadi ba to shika ɗaya ne sai idan a zuciyan shi ya faɗa da niyyar sama da ɗaya ko biyu ko uku wancan kenan to wannan kuma akasin wancan ne shi kuma wannan idan ya faɗa shika uku ne illa an yalwiya aƙalla sai dai idan da ya faɗa ɗin ya faɗa da niyan ƙasa da shika ɗaya to amma nan ma wajen niyan in lam yadkhul biha idan bai kwanan aure da ita ba mu fahimci kaidin ya faɗi kalman nan ya faɗi kalman nan wa ya gaya wa matar da ya gaya wa ɗin in bai kwanan aure da ita ba sai mu ce ita ma shika uku ne sai dai idan ya faɗa mata ba da niyan shika uku ba da niyan shika ɗaya ko da niyan shika biyu. Mun gane? Ya ce, in lam ya dukul biha idan bai yi kwanan aure da ita ba, kaga mafhumin maganan shi ne in ya yi kwanan aure da ita ba za a kula da niyyarsa ba kawai yana faɗan wannan kalman shika uku ne. Mun gane wannan ba? Wasalasu illa an yanwiya aƙalla in lam ya dukul biha. To, ga kalmomin. Fi kalmaitati cikin da ya ce wa matar shi anti kalmaitati ya ce ai ke kamar mushe kike ya ce wa matar shi wannan kalma ke mushe ce ko ke kamar mushe kike ko ya mushe to yanzu wannan kalma idan mutum ya ji wa matarsa farko tukuna za mu ce matar ya yi kwanan aure da ita ko bai yi ba in ya yi kwanan aure ba a tambayar niyyarsa kawai wannan kalman da ya faɗa shi ka uku ne idan bai yi kwanan aure ba a nan ne za mu tambaye shi lokacin da ka faɗa, ka faɗa da niyya ko ba niyya, in ya ce ba niyya, to ko bai yi kwanan aure da ita ba shika uku ne, in ya ce ya yi niyyan uku, to uku ne, sai dai idan ya ce lokacin da zai faɗa ya faɗa da niyyan shika ɗaya ne, kuma bai yi kwanan aure da ita ba a nan ne zai tabbata shika ɗaya. Ko ya faɗa da niyyan shika biyu ne, bai yi kwanan aure da ita ba zai tabbata akan shika biyu. mun gane zancen ya yi kwanan aure da ita ba ruwanmu da niyyar shika uku ne bai yi kwanan aure da ita ba sai mun ji yaya akwai niyya nan ma an ba niyya shika uku ne amma in akwai niyya sai mu ce nawa ne niyyar in ya ce ɗaya sai ya tabbata ɗayan in ya ce shika biyu zai tabbata biyun a matsayin ta na bai kwanan aure da ita ba shine illa an yanwiya aqalla illam yadkhul biha fi kalmaitati cikin da ya ce wa matar shi anti kalmaitati ke kamar mushe kike waddami ko kuma ya kamanta ta da jini yake ni ina ganin ki kamar jini ne to shi ma kamar an ci haramun ne shika uku ne in yayi kwanan aure da ita ba ba ruwan mu da niyan shi ko yayi niyan kasa da uku amma in bai kwanan aure da ita ba ya ce mata ai ya jini ko kamar jini kike ko kin zama jini to yanzu za mu karɓi niyyar shi in bai kwanan aure da ita ba a adadi amma ba ku fahimci zancen a adadi ne ake karɓar niyyar shi amma a kore shi ka ba ruwanmu da niyyar shi wa wahabtuki waradattuki li ahliki li ahliki din nan shine abu biyun nan suke abin nan jayi akan shi wa wahabtuki li ahliki mutum ya ce wa matar shi wance e na mai da ke kyauta ga ainihin mutanenki na ba da ke kyauta ga mutanenki to shi ma yanzu a nan in ya yi kwanan aure da ita ya gaya mata haka kawai zaman shika uku ne in bai yi kwanan aure ba shi ne ake neman niyan shi ya faɗi ƙasa da shika uku za a karɓa wahabtuki li ahliki warajattuki li ahliki ko mu yace wance ni fa yanzu na mai da ke zuwa ga ainihin iyalanki na mai da ke zuwa ga ainihin jama'anki to shi ma in ya faɗi wannan kalman bayan ya yi kwanan aure da ita suna zamantakewan aure shika uku ne in bai yi kwanan aure da ita ba ya gaya mata wannan kalman za mu tambaya in yana da niyan ƙasa da uku za a karɓi niyan shi mun ji uku ba au ko kuma ya ce anti sai ka ce gashi can haramun ya ce wance na'am anti haramun ya ce aike haramun ne au ko kuma ma an ƙalibu ilaihi min ali haramun wato abu biyu ne a nan anti haramun shi ma irin wancan ne ma an kalibu ilaihi min ahli haramun duk abin da zan juya zuwa gare shi na iyalai na haramun ne kaga ya haramta tunda yake min ahli al yana daukan mata ne tunda ya amfani da kalman al to yanzu wannan yana zaman shika uku ne in yayi kwanan aure da ita in bai kwanan aure da ita ba in yana da niyan kasa da shika uku za ka niyan shi in ba niyya ita ma wanda bai kwanan aure ba ya faɗa mata wayannan kalmomin suna zaman shika uku ne ina jin mun fahimci zancen au ko kuma yace khaliyatun ke wofi ce kin wofinta gabarin miji au ba'inatun ko kuma yace ke nisantacciya ce ta nisanta gare shi kenan ba to duka wayannan dai uku ne in yi kwanan aure da ita an bai kwanan aure da ita ba in yana niyan kasar uku za karba au ko kuma wajen khaliyatun da ba'inatun din sai kawo shi da sigan kanshi yace ana can ba yace anti khaliyatun ba anti ba'inatun mun ce shi ka uku ne a wanda ya kwanan aure da ita in bai kwanan aure da ita ba in yana da niyan kasar uku za karba to da ya zo sai amfani da kalmar ana ana khaliyun minki kenan ko ana ba'inun minki to shi ma dai za mu ɗauka a kan shika uku ne in yi kwanan aure in bai kwanan aure ba za a karɓi niyyarsa. To, yanzu a nan in kun lura a darasin da muka yi tun daga ainihin kalmar ita ce har zuwa nan, ai mun ce hukunci yana bambanta tsakanin wacce aka yi kwanan aure da wacce ba yi ba. Wacce aka yi kwanan aure mun ce ba ruwanmu da niyyar shi shika uku ne. Wacce ba yi kwanan aure ba shika ɗaya ne. amma kar ku manta duk mutumin da ya auri mace da yi kwanan aure da ita ba ya sake ta to yanzu wannan shi kan ba'ini ne ba raja'i ko ba'ini ne ba raja'i to amma can da dai in shika ɗaya ne ya saki matar da bai kwanan aure da ita ba ai akwai sauran igiya biyu da zai zo ya abin nan to yanzu gashi bai kwanan aure da ita ba ya gaya mata daga cikin kalmomin nan ɗaya daga cikin kalmomin nan muka ce masa to fa alƙali wayannan kalmomin fa in mutum ya gaya wa mace shika uku ne sai ya ce to ni ban yi kwanan aure ma da ita ba aka ce ko ba kai kwanan aure da ita ba in dai ba ka da niyan ƙasa da uku ya ce ai lokacin da zan faɗa ni da niyan da niyan shika ɗaya na gaya mata ba ya faɗa ba to yanzu za mu ɗauka dama lokacin ya ce da niyan shika ɗaya ne amma yanzu ba zancen a sa shi rantsuwa tunda yanzu ai bai zo ya nemi aurenta ba kuma ba mamaki daga yanzu ba zai ƙara aurenta ba har su bar duniya amma duk lokacin da ya zo ya tsara kawo harin zai aure ta sai mu ɗauko wancan magana kar ka manta fa ka ce mata kaza yace lokacin ma ba na gaya muku shika ɗaya ba ne sai mu ce yanzu tun da ka zo za ka aure ta sai ka rantse akan shika ɗaya kake nufi shine wahalafa inda iradatin nika tunda yanzu ba zuwa ya aurenta ba in za ka rantsar da shi ka isa ma sai ce to a wani dalili zan rantse in ma na ce in ma shika uku ne to ban san dalilin da zai sa ni dai na san shika ɗaya ne niyya to yanzu a bar shi amma duk lokacin da ya zo ya ce yana so ya aure ta to ya janyo magana sabo sai mu ce to dama ba wancan maganar da ka faɗa saboda baka zo neman aure ta bane tunda yanzu ka zo neman aurenta sai ka rantse kai alwala ka zo mulatiya ma qur'ani ka tashi ana salati ka sha billahi allazi la ilaha illa huwa ni wannan kalman da niyan shi ka ɗaya na giya mata shikenan ga zuwa rista suwa ya sha kara ɗora ma aure in ko ka kiran tsuwa za mu ce shika uku ne ta shika ba mu guri shine wahalafa inda iradatin nika to wadiyina za a bar shi da addinin shi ma'ana za a bar shi da Allah fi nafihi cikin kore shi kan yace shi kwata-kwata wannan kalmomin ba ya giya mata ma da niyan shika bane kwata-kwata shi ba da shi wannan kalma ma ba a kan shi ga ya giya mata ba to za a bar shi da Allah amma da me in dalla bisadun alaihi idan akwai wani shimfiɗa na magana wanda ya yi nuni akan ba da niyan shika ya gaya mata ba ai za a samu wannan suna faɗa ne da ita tana zagin shi yana zagin ta yake banza mushe kawai me za a yi da ke a ga yanzu anan alama ya nuna wannan mushen da ya gaya mata me yiwa ita ta gaya mar wani kalma ne wanda ya rama da wannan sai ya ce ai lokacin da muke maganan ai ta kwaba mun wani magana ne ta ce banza mai warin kai ya ce akwai mai wari irin ki ma wari kamar mushe to kaga dalla bisadun akwai muhawara akwai maganan da ya janyo wannan kalman sai ya ce an yi na ce mata mushe saboda warin ta ne sai muka ce to lokacin da ya faɗa me ba za a ci kwarai ko sun fito ne suna zage zage in ka ji abin da ta kwaba mar ba iya wannan kalman sai mu ce to shikenan ba shika bane amma anan ma fa ka je ce duyina dan ba mamaki ya faɗa da niyan shikan saboda haka duyina a bar shi da Allah wajen duyina din nan idan abin akwai bambanci tsakanin fatawa da hukunci idan a wurin alkali ne ta kawo ƙara ga shaidu ko kuma in kamar zamani ne ma gashi ashe ta ɗauka a handset ɗinta inda tana faɗa yana faɗa karab ya faɗi kalmar sai ta rike ta ka ƙara ta ce mijina ya sake ni kuma ni wannan shikan shika uku ne ma kuma yana so ya maida ni yace shi bai sake ba dogon ya zo ya ce ranka ya daɗe ni san mata ta ce ban sake ta ba me hujjanka ya ce lokacin tana faɗa yana faɗa ne ni ma wani kwaba na mata wannan maganar kaga an samu bisaɗi tun da da ta ɗauko ɗin ma an ji abin da ta faɗa ya faɗa an samu bisaɗi ko to yanzu tun da a wajen alƙali ne sai ya bashi rantsuwa ka rantse ba da niyyan shika ka gaya mata ba wannan hukuma kenan amma idan malami ne Allah sarki a gida yana zaune aka zo aka tambaye shi fatawa to wannan shine ma tsantsan a bar shi da Allah din zai ce zai kai dai ba da niyyar shi ka gaya mata ba ko eh to shikenan ba ba shika bane amma baka san muna hukunci da zahiri ne inda niyyar shika ne Allah ya sani mun barka da Allah shine duyina mun gane wa duyina fi nafihi in dalla bisadun alaihi ya ce mata banza tsimman jinin haila kawai ba shi ne jini ɗin ba? To, ashe lokacin sai zai ce shi san wannan jinin da ya ce mata ba da niyan shi ka ya gaya mata ba. Me dalili ya ce ai lokacin muna zage-zage ne ta ce min kaza ne ni ma na ga kaza ma sai na ce mata kaza ma kamar tsimman haila. Ta ga ya kamanta ta da jinin amma kamantawan ya kamanta ta ne wajen kazantanta ba wajen ainihin niyan shika ba. Yanzu shi ma duyina in yi da awon wannan za a bar shi da Allah tun daga alama ya nuna cewa akwai maganan da aka yi wanda wannan maganan ya nuna cewa wannan kalman ba ya faɗa da niyan shika ba ne. Mun gane? Haka sauran kalmomin gaba ɗaya. Wasalasun shika uku shi yake tabbata fi cikin inda mutum ya ce wa matarsa la ismatali alaiki ya ce wance na'am daga yau babu igiyan aure na a kanki daga shi kenan ya tsintsinka igiyoyin ya zama shika uku au ishtarat ha minhu ko kuma suka yi ciniki ta sayi igiyoyin auren minhu daga gare shi ta ce wane eh ni da Allah auren nan naka kan ka siyar min mana yace wance ai mu ba abin ba abin mu da ba kasuwa yake ba nawa kika siya suka buga ciniki ciniki ya kaya ya sallama ta siya ta ba shi kuɗi ya karɓa yanzu wannan ba zancen kulɗi ba ne igiyoyin ta siya saboda haka yanzu daga baya sai zai ce "Ah, to aini shi ka ɗaya nake nufi ya mu ce a'a ai ita cewa ta yi isman auren za ka siyar mata kuka yi cinikin isma na igiyoyin aure ka siyar mata saboda haka shika uku ne illa lifida'in wannan yana komawa fi la ismata li alaiki dinnan sai dai wajen fansa idan an yi maganan kul'i ne na za ta fanshi kanta yau da suka yi ciniki ka gaba cinikin igiyan aure akwai bambanci tsakanin siyan igiyan aure da biyan kul'i to a wajen fansa ne na ainihin kul'i da suka yi ciniki ta ɗauki kuɗin kul'i ta bashi sai ya ce to yanzu kan la ismata li alaiki yanzu kan babu igiyan aure na a kanki to yanzu a nan tun da dai an samu fida shi kuma kul'i dama tun a iziya mun karanta wal kul'u dalqatun ba'inatun ko wal kul'u dalqatun ba'inatun shi kul'i shi ka ɗaya ne amma ba'ini tun da an yi amfani da fida sai da ya biya wannan fansan sannan sai ya ce mata la ismata li alaiki to yanzu a nan za a ɗauke shi kul'i ne shi ka ɗaya ne kaga wannan illa li filayin din yana komawa la ismata li alayki ne amma ishtarada minhu wannan kawai shika uku ne shi yasa ma malamai suke cewa da ya kamata ya gabatar da ishtarada minhu din nan sannan ya kawo la ismata li alayki kusa da ainihin jawabin shi wannan kenan wasalasun sannan ga wani kalma ko wasu kalmomi idan mutum ya giya wa matarsa wa'annan kalmomin kowane ɗaya yana zaman shika uku ne illa an yanwiya aƙalla sai dai yana niyan ƙasa da shika uku amma wannan kuma bambancin shi da baya mutlaƙan ko yayi kwanan aure da ita ko bai ba kaga na baya muka ce shika uku ne sai dai in yana nufin ƙasa da shika uku cikin wacce bai yi kwanan aure da ita ba kaga mafhumin wancan maganan in yayi kwanan aure da ita ba a duba niyan shi shika uku ne to amma a nan wayannan kalmomin in ya faɗa shika uku ne mutilaƙan ko ya yi kwanan aure ko bai yi kwanan aure ba kawai in dai ya faɗi wannan kalman za mu ɗauka shika uku ne illa an yanzu aƙalla sai dai yana nufin ƙasa da shika uku ko ya yi kwanan aure da ita ya gaya mata ɗaya daga cikin kalmomin nan in dai ya faɗa da niyan ƙasa da shika uku biyu ko ɗaya za a karɓi niyyarsa shi yasa ya ce mutilaƙan fi me fi inda ya ce khallaitu sabilaki yanzu kan na bar hanyanki in kun lura wannan kalmar khallaitu sabilaki mun yi amfani da shi a baya amma a bayan mun ce in yana niyan wahidatun ba'inatun a shayi sai da aka mukaddima aka ce in mutum ya giya wa matarsa na sake ki dalqatun wahidatun ba'inatun to yana cewa ba'inatun din ya zama shika uku sai ya ce ko kuma ya ce khallaitu sabilaki amma da niyan ba'inatun da niyan wahidatun ba'ina to wancan ya zama shika uku to yau kuma nan kallaitu sabilaki din ba wai ya faɗa ya kamanta shi da wancan bane ba yana niyan wancan bane kawai ya faɗa ne a farko yace kawai wance ya kallaitu sabilaki to yanzu wannan kalman shika uku ne ko ya yi kwanan aure da ita ko bai kwanan aure da ita ba sai dai in a niyyarsa ya faɗa da ƙasa da shika uku ne za a karɓi niyyar shi shi yasa yace illa ni yanu aqalla mutlaqan wannan kenan ba wa wahidatun hakanan kuma shika ɗaya za a ɗauka fi faraqtuki cikin inda mutum ya ce matarsa faraqtuki wance ni kam yau na rabu da ke faraqtuki to yanzu wannan kalman in je ba yana niyan sama da shika ɗaya bane shi kuma wannan kalman yana wakiltar shika ɗaya ne kaga bambanci da na baya shi wannan kallaitu sabilaki shika uku ne sai dai yana niyan ƙasa da uku farar tuki yana zaman shika ɗaya ne sai dai yana niyan sama da shika ɗaya shi ma zai iya karɓan abin da yake niyya mun gane wani wiya fihi wa fi adadihi fi izhabi kaga duk in kun lura ya ɗauko abin daki daki farko ya kawo sarihi an ci ɗaliƙun an ci muɗallaƙatun a ɗalaƙu alayya kaga duk kalman ɗalaƙu da ya gama da wannan sai ya zo da wasu kalmomi wanda ba su kunshi kalman shika ba amma kuma kinaya ne na zahiri su kallaitu sabila kiɗan su habluki ala garibi ke suka za su kaga wannan duk kinaya ne amma na zahiri kaga wayannan kuma su ka ce ba shi ka kake nufi ba ba za a yadda ba amma in ka faɗa a kowanne in ka faɗi adadi bai kai uku ba za a yadda a nan ma akwai wanda in ba kai kwanan aure ba ka faɗa za a yadda an kai kwanan aure ba za a yadda ba akwai wanda mutlakan ne kamar yadda muka karanta yanzu ko ba kai kwanan aure ba ko kai kwanan aure in ka faɗi niyya na adadi za a karɓa to shi kuma wa'annan kalmomin da za mu faɗa ana ce musu kinaya kafiya ne kinayoyi ne kuma ɓoyayyu wanda idan mutum ba ya faɗa da niyyar shika ba ne kwata-kwata su ba a kawo shika a wajen. Shi ne, ya ce wani wuya fihi ana karɓar niyyar shi fihi ai fi ɗalaƙi cikin shikan in ya ce ba shika yake nufi ba za a karɓa. Wa fi adabihi sannan ya ce shikan yake nufi ma in ya faɗi adabi ya ce yana niyyar adabi kaza ne za a karɓa fi izhabi cikin inda mutum matarsa ce ce wancan na'am tattara ki tafi gidanku ko ta zo ne yace juya ki ban guri ko yace ke bar nan gurin yadda ya faɗa mata wani kalma wanda zai nuna kaman kora kaga ai kora ba shi ka bane to shine yace izabi tafi wansaribi juya ki koma to wa'annan kalmomin mun ga malam Ibrahim ka koro wance me ya faru ne ya ce a to tunda kun gana kore ta ka ina sace ta ne ina son ta zamba ta ne kaga ka kore ta da niyyar shika shika ne kaga kar ku tambayi adadi ya iya cewa ma shi da uku ya faɗa inda dama in ba adadi za mu ɗauke shi dama ya ce fihi wa fi adadihi yawwa amma malam ibrahim mun ga ka koro wance ya ya ce wallahi raina ne ya ɓaci ina tsoron kar in je in yi ɓatacciya shi yasa na ce ta tafi gida a mata faɗa ko ta tafi sai na huce kaga ba da niyan shika bane shikenan wani ya fi wa fi adadihi in yace ba da niyan shika bane za a karba in yace shikan ne ma ya faɗi adadi za a faɗi karbi abin da yake nufi shine fi izabi wan sarifi au ko kuma yace matarsa lam atazawwajtuki yace wance na'am ce ni kam yanzu ina ganin kenan ban aure ki ba kenan ko to kaga ban aure ki ba to wannan kalman shi ma ai mutum zai iya ita ba zai iya mace faɗa da irin wannan kalman to shi ma in ya faɗa ta kawo ƙara aka bai maimaita ya ce tabbas na gaya mata amma ni kwata kwata ba wai na gaya mata da niyan shika bane za a karɓa ko kuma yace na faɗa da niyan shika amma shika ɗaya nake nufi ko biyu za a karɓa shine fihi wa fi adadihi aw kana law rajulun ko kuma suna zaune ne mai yawan ɓata mara a gida ya fito sai mutum ya ce alaka imra'atun ni wani kana da mata kuwa fa qala la yake ban da mata kuma yana da mata to yanzu yaya wannan kalman ba ni da mata din shika ne ga matar shi ta gida ko ba shika bane shi ma ana karban niyya cikin shika da kuma cikin adadin shi misali ha mun ji an ce kuma ka ce za ka yi matar ka unguwa kai da kake ba ka da mata yace wallahi raina ne ya ɓaci lokacin shi yasa na faɗa amma ba wai na faɗa da niyan na saki mata na bane shikenan ko kuma yace ya faɗa da niyan shika ne amma shika ɗaya ko biyu za a karɓa kaga nuwiya kenan fi wa fi adadi an ko kuma yace anti hurratun wance yanzu kan kin samu yanci kenan ke ya ce an mu'taqatun ko yace ke kam yanzu kin zama a bar yantawa an ko kuma yace alhiki bi aliki wance koma gidanku ta wajen iyalanki au ko kuma ya ce lastini bi imra'atin wance yanzu kam na fahimci ke ba matata ba ce kenan ko to yanzu wa'annan kalmomin gaba ɗaya in ya faɗa aka ce masa shika ne yace ba shika bane za a yadda in ma yake shika ne ya faɗi adadi za a yadda shine wani wuya fihi wa fi adadi mun gane wannan yace amma ba ku kula illa an yu'allika fil akhiri sai dai idan ya race wannan kalman fil asiri a cikin wannan na ƙarshen wannan na ƙarshen lastili bi imra'atin din nan idan a farko ne ya gaya wa mace to in ya ce ba shi ka yake nufi ba za a yadda amma idan ta'aliki ya yi ya ce duk da kika shiga gida kaza lastili bi imra'atin kaga ya ta'aliki ba wai yanzu bane in ta yi abu kaza to tana yin wannan abin wannan kalman zai zo yi aiki kaga da bambanci da ya gaya mata tun farko mun gane shine illa an yu'allika fil asiri wa in qala idan mutum ya ce mace la nikaha baini wa bainaki wance yanzu dai na fahimci babu aure a tsakaninmu da ke ko au ko kuma yace la milka li alayki wance yanzu babu wani mallaka na a kanki au ko kuma yace la sabila li alayki wance yanzu kan babu wani tafarki na a kanki to wa'innan kalmomin fala shay'a alayhi in kana itaban babu komai akan mutum amma fa da sharaɗin idan faɗa yake yi mata ai akwai lokacin da mutum zai zauna yana yawa mace faɗa ko yanzu ke wannan abubuwan da kike yi yanzu shikenan ke ba matata bace kaje yana nufin da kin san darajar aure da baki wayannan abubuwan ba ko kuma yanzu wance yanzu kenan babu wata hanya da zan gaya miki ki ko ba wani hanya tsakanina da ke da zan umurce ki kaga duk wayannan kalmomi ne wanda in mutum yana wa mace faɗa zai iya gaya mata wayannan kalmomi to shine yake in kana itaban idan yana zargin ta ne yana mata faɗa akan wani laifi da ta yi sai gaya mata ɗaya daga cikin kalmomin nan shikenan ba komai akan shi wa illa fa idan kuwa babu wani faɗa ba komai kawai ya kwatsam ya kwaba mata to fa batatun shi ma shika uku ne batti mu je koyar sa wa hal taharum bi wajhi min wajhi mutana to alhamdulillah